من يهديه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah kuma za mu tashi ne a sabuwar matsala ku ƙalal mu'allifu rahimahullah wal halalu haka ne ko ma shahad haka ne ina ga ahidin ne ehi ne ma shahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halalu wa kadhalika al haram wa ma haka fi sadrika fahuwa shubhatun imamul barbahari Allah ƙara masa rahama yake cewa abinda ake cewa halal shine duk wani abu da kake da yaƙini da tabbaci a kansa da za ka iya ba da shaida a kan cewa wannan abin halal ne kuma har in ma ta kama kai kanka za ka iya rintsuwa a kansa ko? kana da yaƙini ka tabbatar baka kokonto baka ko shakka cewa baka za kai halal ne suna nan da yawa a cikin addini akwai abin da kai kowa daga tashin sa ya sani ko baka yi karatu ba ka san abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne misali kowa ya san cewa dukkan nau'in abinci da ake ci ka ci hatsi ka ci shinkafa ka ci kaza da abu da muka samu na ci a ƙasar nan kowa ya san halal ne ba ka ko shakku akan haka kuma za ka rantse akan cewa halal ne domin ka tashi ka ga haka take kuma haka tashi da shi baka taba ma tunani ko jin cewa wani ya ce ma haram bane ina fata an gane kai tsaye ka san halal za ka ko rantsewa ka saka kai kin kan kai karatu a duniya ma ka san wadannan abubuwan halal ne kuma da ka zo ka fara alaka da karatu ka ji cewa halal ne saboda Allah ya faɗa cewa ya halattawa bayansa dukkan abin da yake mai daɗi na halal wanda ba khabis ba abin da baya su da lafiyar ɗan adam duk abin da idan ka ci sai dai ka samu ƙarin lafiya ko ginuwar jiki ko wani abu makamanci haka baya cutar da lafiyar wanda ya amfani da shi Allah tabbatar cewa wannan abin halal ne kuma ka neme shi ta hanyar take daidai zuwa kai ka siya da kudinka da kai aiki aka biya ka ko kudin da kai kasuwanci ka samu riba ka je ka siya sai ka ci ka je ka ba da kudinka aka auna maka hatsi ko masara ko dawa ka kawo gida aka gyara aka dafa ya zama abinci ka ci kayanka ba ka da ko shakku akan cewa halal ci ina fata an gane eh to haka ita ma kuma haram din haka take akwai abin da kawai ka san kowa ma ya san haram ne ko shan giya dole ka yabe shaka sannan ya san haram ne baya bukatar a ce sai an ka masa aya ko hadisi ba domin ba ma magana ya shanta ba unguwar ma da ake sai da giya a gundin mai kima mai mutunci zuwa unguwar ma ana yi ba ba ai duk mutum mai daraja mai kima mai mutunta kansa ko ta unguwar ba zai keta ba bare mu alhamdulillah Allah ma dauke mana ta ga shoko yau ba za ka zo ka ce ga unguwar da kake da giya ba yanzu an hada ka da aiki sai da kici kana tsammani a guri kaza ne yiwa akwai to ne kuma sai a ja saka ɗan hizba sai su yi bincike sabanin shekarun baya a da kowa ya san kace abasha a da kowa ya san me ake abasha fasikanci sai da giya kayan maye kayan asha tata karta shine abin da yake a wurin kuma ya shahara in ka ce kabala a shekarun baya duk kowa san wannan gurin ne amma yanzu fa haga Allah dauke mana ita ina fata an gane to ga giya cin mushi kana bukatar sai an ce maka haram ne domin ka tashi ka san haram ne dama ba ka da alaka da shi ko ba za ka yi dake alaka da mai yinsa ba in har ka sani ina fata an gane haka sai da shi mushen ko cin mushen karan kansa ko naman alade haka duk wani dama ka san haramun ne tumalin ya kawo wannan gabar cewa shi abu da ka cewa halal sai la'akari da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wasu bin sam'ana Allah ƙara masa dake cewa na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina zuwa sai manzon Allah ya ce mun jita tasalu anil birri ka zo ne kai tambaya game da aikin nagarta aikin da'a aiki mai kyau aikin da Allah ke ba da lada idan aka yi shi qultu bala ya rasulullahi sai eh ya manzon Allah shi ya kawo ni sai sai ne albirru matma'annat ilaihin nafs duk aiki na nagarta wanda Allah ke so kuma zai bada lada shine aikin da duk idan kai ka aikata zaka ji kajin nutsuwa a ranka hankalinka a kwance baka shayin cewa kai wani abu na sabo yanzu ka zo ka samu mai sai da abinci ka ce a baka abinci ko to ko biski ko shinkafa ko me ka siya ka ci kana ji a ranka cewa ka ci abin da ba daidai ba hankalinka a kwance yake ka tune hani an mari'a ba haka bane ba ka tunanin cewa ka gata yawwa ka zo masallaci yanzu an yi sallah ka tsaya za a yi karatu kana ji a ranka cewa kai wani abu wanda ba daidai ba za ka ji ka anitse hankalinka a kwance ka gamsu ko ba ka yin shayin kowa ya ganka ka zo masallaci ko kana yi ba ka jin cewa ka yawa to duk aikin ɗai nagarta haka yake har a wani hadisi manzo Allah ke cewa ma shi aiki wanda Allah ke ba da lada shine husnul khulqi duk dabi'a kyakkyawa to ita ce aikin lada me dabi'a kyakkyawa ai ba sa kirguwa ko ba su kirgu ba ai kyakkyawar dabi'a yin gaskiya ba dabi'a bace mai kyau to kaga aikin lada ne rikon amana dabi'a ce mai kyau kyauta dabi'a ce mai kyau yafiya dabi'a ce mai kyau kuma aikin lada ne cin halal ɗabi'a ce na kyau ƙin cin haram ɗabi'a ce na kyau ƙin shiga aikin asha duk aikin da kake mai kyau ne ɗai ɗabi'a ta kyawawan hali to in ka tara kyawawan ɗabi'u dukkaninsu suna koma ga albiru kyawawan aiki eh ka ba to haga riƙon amana kenan riƙon amana kenan to haga shi ma me kyakkyawar ɗabi'a ce ko yadda aka baka a zo a same shi haka ko an baka ajiyar kaya ka kulle shi ka aji da za a yi shekara goma ko ashirin in mutum za ka ɗauko abin yadda ya baka ka bashi kayan duk wani mai ɗabi'a sai mai kyau kuma aikin lada ne sai ce wal ismu shi ko abin da ake ce wa sabo ko zunubi to shi ne ne sai mun Allah faɗe shi da wata siga a wani hadisi yake cewa shi ne abin da za ka ji idan ka aikata kai baka da nutsuwa cikinsa kai da kake aikata ba kai nitsi ba sannan kuma wa karihta an yaddali alaihin nas baka so mutane su kana aikata wani abu baka so a san cewa kana aiki kaza to duk aikin da kaga haka ne galibi to aiki ne na sabo yanzu waya zai ji aran cewa ya ji bai ji dadi ba an ganki ya zo masallaci ai babu wani abin babu labarin lafiya baya tunanin haka ba tamam yanzu mutum mai mutunci mai kima a ce wani abu ya kama shi yau zai je shi walawa zai je a gan shi a walawa normal haka sai ya samo tekmaz ya saka sai ya saka wani rawani ya haɓar da kama ko da wani abu ya je yi mai kyau shi mai yiwa wani dalili ne kai shi amma ba zai so a gan shi haka kawai salin ali da yake ɗin nan ba a gan shi ya shiga gidan ɗaya daga cikin gidajen walawa eh to to haga to ko shi dai ba za ka yadda ka je ka rantse ba sai ka ce mara yaje ya nemo shi mu da shi in ba zai je ba kuma ka bar abin mana dole ne kai ai yi fa sauki ai mana duk wani abu da na asha zaka ji ranka baya so a ga kana aikatawa yanzu wanda ya fara yin aikin sabo a duniya dauki misali wanda ya fara yin sigari ya fara sha ne a boye kuma a can wata anguwa uwa duniya don ya gama zai samo turare da wani cingam da wani tomtom ya sa a baki ya shashafa akwai wani mawusa ne sai fesa a bakinsa ya fesa a kayan shi ya shigo cikin mutane yana shigowa sai ka ji ga kanshin turaren ga warin sigari amma ba za ka iya ce masa ya sigari ba tunda baka taba tsammanin zai ba yana nan yana nan sai zo fara zantowa zai shiga ko a cikin gidansu ko a ɗakinsa sai kulla ɗakin sai kunna zafaran sai kunna kaza kaza kaza sai abin da yake so to har sai a waya gari in bai tuba ba haka ba su a lokacin a gan shi to dan bai tuba ba yana yau da gobe ana ɗugu baki a zuciyarsa har sai wa gari zuciyar ta riga ta zama baka irin naka baya jin tsoron ubangiji naka baya kunyar Allah daga nan kuma baya kunyar mutane a ga mutane da kunna abin sai sha tsaya jin komai to wanda ke wannan mahallin to ya kai ƙarshen tikewa a layin bala'i da fasikanci sai dai a masa fatan kuma Allah ubangiji shirye da shi to amma ga mai mutunci baya so a ganshi na aikata aikin da yake na asha da zubewar mutunci ce to yi manzalaki ya kira wannan duk wannan aikin da mutum baya so a ga yana aikata galibin su to aikin asha ne yace ko da mutane sun ce maka ai abu kaza babu laifi ya halatta kai zaka ji ranka bai nitsi ba ko to aikin sako ne to haka alin su malaka cewa ita halal duk nau'in halal halal a cikin ibada halal a cikin mu'amala halal a cikin zamantakewa halal a cikin komai to a bayyane take saboda hadisin manzo Allah ya faɗa cewa innal halala bayyun ita halal tana bayyana kowa ma ya san ta kawai kowa ya san abu kaza halal ne kana tafiya da ke da mutanenka suka ce a tsaya zan sai ruwa a shagon na suka shiga shagon suka sai ruwa ba haka ba ne sai ka zauna ga binci a gudun ka shaka tafiyarka ba ka jin komai a ranka ko ba mai jin cewa kayi ne kayi abin da ba daidai ba eh ka riko wani maka ba shi ko ya to ga ruwa jama'a sha ruwa haka duka haka yake kama shine aikin halal kenan duka wannan halal ne baka buƙatar sai an maka wani dogon bayani akan nuna maka abu kaza haramun ne ko abu kaza halal ne don mazala ce Allah ya riga ya bayyana ta a fili da halal da halal duk suna fili ya ce ƙauluhu wal halalu ma shahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halalun can da malaki cewa shi halal shine duk abin da kai zaka ba da shaida a kansa kuma zaka iya rantsuwa ma inda wani abu ya sa za a ce ka rantsi a tutse ka to zaka iya rantsuwa kan cewa baka za halal ne domin kana da yaƙini halal ne baka da shakku ko kaɗan a cikinsa ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallam ai a wani hadisi manzon Allah ya ce innal halala bayyunun wa innal harama bayyunun wa bayna zalika umurun mushtabihatun yace halal tana nan a bayyana Allah ya bayyana ta komai karara halal ka nemi kudin halal ka je ka nemi aure na halal ba haka bane ka je gidan mutane ko da kanka ko kuma ka tura waninka kaga esu kana santa a ce to an yadda ka zo ku gana ba haka bane in aka faɗa baban idan gida ne mai tsayi na sunna sai a ce to wane ne ya turo mu ya ga yarka wance yana son take su a bashi izini in ba mata in ba a mata miji ba sai mu Allah walalan bai san kai to bari zai zai nazari sai shi ma zai bincike kai din wane ne dabi'ar ka ya take addinin ka ya yake ya duba koman ka masha Allah sai to a bashi dama ya zo har ma sai ga yarinyar to yau zaki yi bako wani saurayi ya ganki yana son ki ya ce zai zo shi hagwani hajji halarci ke sai ka ci kwalliya ko ba ka ba ne yauwa ka kula a daka yauwa ka kare hularka ba ka suke ai mata manyan mutane ne ba za gurin sa ka yi sai ka kula a daka kai ba ka karkata hula ka sa mutane mai kanshi ka fesa sai ka shiga kawai eh na ga wuri gaja ai ba zai ba kwarfe kwarfe na za ta ga ta tsaya mata san ka ai su suna san ɗabi'ar ya mace na san ta ga mutum mai tsafta ɗabi'ar ya mace tana san ga mutum mai tsafta kuma wanda iya kulliya ya iya diresin ko in diresin ne ma dai zai samu matin kala ba dole ka kamar araba ne fa kulliya matin kala kawai ya iya design amma ka je ka ɗauko wani yalan yari ko yau ka gibu ko wani jajawar malam ka buga ko ga ka baki kuma ka ɗauko wani bakin ka ka ƙara dannawa ina ruwan duhu na dukan duhu ba ga dai ba za ka fito da kawata ba sai ka nemi wani fari-fari milik kala ash kala ko sky blue sky green green abin nan green lemon green duk wani kana ne matuwar kawai wani mutane wayayyu duk wani gan gasan kai kasan da kake amma ga ɗauko wani kaya wani bahu a gaba za ta gane ka ba to ka zo ka ci diresin ɗinka kana ƙanshi ta fito in kai ustaz da ta masa innal hamdalillah eh su kuwa su sai kuwa haka manzo Allah ya ce duk wani jawabi ya za ya lata ce a fara da innal hamdalillah tana zuwa ta tinta garba sallama ga sai ka amsa sallama san da zuwa ta gaishe ka to innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ko kuma ka canza salat ka ce muna gode wa Allah ko dukkan guda ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa ko kai da Hausa eh sai wa ana addu'a kai mai kyau ai ta sun da kanta kasa ko saboda durar ta da kunya in ka gama kuma ka ce muka sura in ka gama kuma ka zo ka saki bayani ko ana so ka zama kana da mana ma'ana kana da kalamai masu da'i ka iya zance ka iya barkwanci ɗan ɗaya biyu mai sa'ai dariya wanda ya ƙware a abin da din da za ka zo a kai minci uku sai ɗan saka ka ɗan dariya haka yawa ɗan abin nan ko yawa sai ka saki jawabi kuma ka tashi karka zauna ka ya tsaye daga tsawonka a yi mana a ta gato tana son dogo ne ko gajiyar take so ita ba tana da haƙƙi a yi karka je ka duk ƙunƙune ka wani zazzauna ka a mai waka da wani kusun biyu ba a sani ba sai kai waka fito lomun kaga wannan halal ne babanta zai baka dama ka je gidansa yarsa ce yana kaunarta yana kuma kishinta amma yanzu ya san harkata ta halal sai baka dama ka zo gidan shi ka shiga gidan ko ku yi magana ka fita da saninsa ga ga yan rakiya ga kowa da kowa ka gama jawabinka me a ciki lafiya kalau kenan amma kuma da baka nemi izini ba ba san da zuwanka ba kawai ka fado gidan mutum kuma ka rayin sa akwai wasu gara don gayu a gidan ka ta ku tasa shi da haka ya kamata yi ta yi gagare ka ta mun yi gaga shi ce na an mutu gurin to haga halal kenan suka ce ai da wanda yake neman hanyar fasikanci a gwamnati da mai neman hanyar halal din ya aure gwamnati duk mai suke nema abu ɗaya ne duka bambancin su hanyar da aka bi gurin neman shi wanda yana so ya mallaka ya samu abin ta hanyar halak shari'a kyakkyawa ya biya sadaki an saka albarka an daura musu aure shi kuma wannan zai zo ta wani illegal way amma dukkan su wani basu ne gaba daya abu ne guda ɗaya ƙarshe to amma wancan halal ne wannan haram ne shi yasa wannan za a yi maraba da zuwanka a gode maka a tare ɗan uwa a yi gaisuwa a ce ma a raba minti a ce wani ne a yi saurayin wancan shi zai auri wanci a ta jin daɗi ko to kaga duka dai abu ɗaya ne Allah ubangiji tsare imanin to kaga halal kenan tana bayyane kuma haram din ma haka take yace wa hunaka halalun ko eh mazalaka cewa tsakanin halal da haram akwai umuri waɗansu abubuwa mushtabihatu masu rikitarwa su ba su fito ƙarar an ce halal bane kuma ƙarar ba a ce haram bane don haka sai ya ƙara ma cewa la ya alamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba san su ba kenan da yawa kuma sun san su duk wanda yake da alaka da ilimi na addini mai alaka da makaranta ta manzon Allah mai alaka da neman ilimin addini to shi ya san su zaka shi ba su rikitar da shi ba amma awamun nas wanda ba ruwan shi da makaranta ba ruwan shi da zuwa gurin malamai ba ruwan da tambayoyin addini so shi ya su rikitar da shi sai ga zuwa ta gaba da baya to ni wannan abun me me hukuncin sa sai ka ji jahilin mutum mutum mai san zuciya da bai san akaratu ba sai ka ji ta to ai ta ta ba sigari ai ai ai ai karahiya ce karafiya ma ne ce ma karafiya ce haka ce ah me aka nufi da karafiya kai ta shanta banza barin ta bala sai ce to me yasa ba ka sha eh kuma ka zo ka nutsu duk wanda ka san mai mutunci ne za ka ganshi da taba a hannunsa din mai mutunci zai je alaka da ɗan taba din mai daraja wanda san meye addini zai iya sai da taba zai sai da taba to an kaje gudun mutane masu war'u masu ma kiyayewa in mutum yana hin sigari ko haɗa ni ba sai da shi wani an yi sujuda a masallaci kawai ta faɗo a aljihunsa sai wube dakule ta sata aljihu to me yasa saboda ya san haramci amma da kayi sujuda sai biran ka ya fadi ko wayarka baka jin wani abu a cikin ka ko asuwa ke fado ko turare fado duk baka jin wani cewa damuwa sai maka gyara masa maka sai da haka ba kawai ci gaba da sallar ka dan ka san me halal ne kuma a cikin wurin halal amma mutum sai maka to ai ta saba sigari ai babu wata wani nasi da yi magana akan haramcinta sai ka ce a baka sani ba dai kai domin duk abin da yake alkabir mai cutar da lafiyar dan adam to ai na siya magana kansa karara na haramcin shansa da kuma ta'ammali da shi da kowace irin siga kawai da kai baka sani bane shi kenan eh dole ne ai dole ne ai dole ne sharadi ne ko na gwamnatoci amma da ke ba aiki ba kasar Allah bace to dan me yasa za a bada shigo da ita a daina buga mana tunda an tabbatar tana da illa to dan me za a buga ta dan me za a kawo ta Allah ubangiji yake ta gani dan kadan kenan to shi yasa duk abin da yake halal ko haram a bayyane yake to su kuma irin awwal suke mustabihat sun riga mutane bai san su ba to ba fa alfin cewa halal bane to irin wannan ya bayyana gare kai gashi ka zo ga wani abu baka san cewa halal bane baka san cewa haram bane to ya zaka rigi shine sai ka tsaya ba za ka aikata shi ba sai ka je ka tambayi malami na addini malam menene hukuncin abu kaza to anan ka daura mar nauyin duk duniya yanzu wannan idan ya sani sai maka jawabi na halaccinsa ko sai ka aikata na haramcinsa sai ka bari idan kuma bai sani ba amma yake ji cewa wai da ya ce maka bai sani ba ya ji kunya ware zo maka shirme ma ƙarya sai faɗa fata da ba daidai ba kai agun Allah baka da laifi domin Allah cewa ya fasalu ahlaz zikri kuma kai ka da cewa wani malami ne ka yadda malami ne ya dukkan yotan kyakkyawan zatanka sai shi maka abin da ba daidai ba to shi ne yake da laifi in kana cikin aikata abin da baka na fatawa sai wata ran kuma ka ji wani malamin ya warware fatawarsa to shi ne za a ga kuma ya same ka guda biyu dole ka je kuma kai bincike tsakanin da wancan malamin da wannan na yanzu waye akan daidai ba za ka ce a mu ai malam wani ya ce mana kaza ba wannan ba daidai bane kuma dole sai ka je ka binciko tsakanin su biyun waye akan daidai in ka samu da ke daidai to sai ka aikata ka bar kuma wancan da zaka ce kai koda shi ka saba da shi ina fata an gane yace la ko ina ne la yudra hal ina ne hal huwa halalun am haramun yace akwai abubuwan da kun wuce ne hunaka halalun la shakka fihi malaka cewa akwai halal wanda kowa ya sani wanda babu shakku a cikinsa wa hunaka haramun kuma akwai haramun wanda la shakka fihi wanda baya babu ko shakka cewa haram ne duk kayan maye kowa ya san haramun ne sata kowa ya san haramun ne ƙarya kowa ya san haramun ne kowane addini mutum yake yi ya san haramun ne zina kowa ya san haramun ne duk wani nau'in haram da ka sani galibi kowa ma ya san haramun ne na fata an gane baya bukatar ma kamar dogon bayani domin ya san haramun ya ce wa hunaka kismun salis to akwai kuma abu na uku shine ina ne mushabihun la yudra hal huwa halalun am haramun shine shubha wanda mutane da yawa ba san cewa shi abu kaza din nan halal ne ko haram ne da yawa mutane ba san wannan ba sai dai ma'abuta ilimi ya ce wa haza la ya arafuhu illal ulama to irin waɗannan abubuwa ce ba wanda yake sanin su sai malamai na addini masu karatun addini sun san abu kaza halal ne abu kaza kuma haramun ne yasa dan kana zuwa gurin malami sai kaga abin da ka saba da shi ba komai bane a garin ku da al'adar ku kaga zo taran maka ai abu kaza haram ne dan kaza din ma sai maka ai haram ne manzo Allah ya hana ko ba shi bane musulunci ya hana abu babu kyawu kuma ka maka dalilai shikenan an gama da kai kenan shi al'ashi al'adan mutane tana tabbatuwa ne a cigaba da yinta idan bata ci karo da abin da Allah ya ce ayi ko manzon Allah ba amma in ta ci karo to dole a bar al'ada saboda manzon Allah da ya dushi daga cikin abin da ya fara kawo al'ummar da suke rayuwa a lokacin sa har zuwa yau shine sabawa al'adunsu sun gina akan cewa kowa na da gumakansu Allah turu cewa a'a a rike Allah shi kadai shine su ma suka rika mamaki suka ce a alal alihata ilahan wahida yanzu duk kuma kan a jefar da su kawai a rike Allah guda daya suke mamakin wannan abin wasu na ganin to ai abin zai yawa ai yanzu mutanen anguwar kofar halluru su ce Allah mutanen zangon takari su ce Allah yan katu zuma su ce Allah wannan ai su ce kaman ya yawa ai ya kamata ko ina akwai wanda ya kamata ya ga Allah matsalolinsu domin su ka ƙureshawa zamanin jahiliya ba fa suna rukun gumaka a matsayin alloli ba ne fa a'a sun yadda akwai allah allah amma gumaka wai su ne masu gaya faɗa wa allah matsalolinsu su ne kamar mataimakansu haka suka ce kamar dai irin abin da yanzu ɗan bid'an da ka sani mai bin shehu ne yake yi ko ya yadda akwai allah amma zai ce maka akwai wane dole sai an bi ta gurin shi za a je gun allah su za su gaya wa Allah da hujji da zai je gurin kabari ka ga ya dukufa ko yana ta abubuwa to shi ne kabarin da me zai da ya mutu inda yana da wannan matsayin ai ba zai da ya mutu ba ai ba zai da ya mutu ba amma ya mutu shekara nawa shi kuma ya gaba ya fadi ya she shuwa ne amun kaza amun kaza Allah kaza kaza kaza a faɗa Allah kaza kaza kaza kaza haka da yake da wancan mai bauta gunki zamanin jahiliya duk shi ne ya samu zalla ya yi addu'a ya ce Allahumma la tajja alƙabari wasnan yi ubat haka mu zalla ya ce ya ubangiji Allah karka sa ƙabari na zanto abin da ake bautawa haka ya ba gunki ba ne ƙabari amma tun da za a zo a ce a gun ƙabarin za a roƙi a ce shi ya faɗa wa Allah kaza ko ya sa Allah ya kaza haka amma da gurin shi ne gurin bauta ke ta sun zalla ya roƙi Allah Allah kare shi da haka kuma Allah ya kare shi na fata an gare to kaga wannan kenan da aka yake cewa to irin wannan ba ne san su sai al'ulama wa aksarun nasi la ya'rifunahu da yawa mutane ba san hukuncin shubha ba fa hadha haqquhu at-tawaqquf to irin waɗannan abubuwan suka faru gare ka me ya kamata kai shine at-tawaqquf ka tsaya kada kai aiki da su duk abin da baka san hukuncin sa ba to kar ka aiki da shi shine abin da Abdurrahman al-Akadari Allah masa rahama yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi baya halatta ga mumini baligi mai hankali ya aikata kowane irin aiki da niyyar cewa Allah ya bashi lada da niyyar cewa ibada yake yi bai halatta kai irin wannan aikin ba har sai ka san hukuncin Allah game da haka su kuma hukunci ga baki ɗaya na musulunci abubuwa ne guda biyar kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo rahimahullahu cewa madarul ahkam yace alaka tato ashiya hukuncin musulunci gaba daya kan abubuwa guda biyar yake jujjuyawa shine imamul harami ya kawo ko yace fal hukmu wajibun wa mandubun wama ubiha wal makruhu ma'a ma kurima duk hukunci a musulunci yace ko zanto wajibi ko mandub ko wama ubiha halal kenan wal makruh ma'a ma kurima ko da ka haramta cikin to dole sai kaji ka binciko wannan abun me hukuncin sa a musulunci wajibi ne mandubi ne in kira ka samu lada in baka babu za babu zanibi ko kuma dai halal ne kawai halatta ayi ba ana maganar lada bane kore lada ne kawai ya halatta kai yanzu ka je ka ci nama na rago ka siya ka ci ba halal bane to lada nawa za a baka Allah da ci dan cin nawa za baka lada ba sai dai in ga ka tunawa kai bismillah kai kaza kai kaza to wannan kuma abin da kai daban tun da kai koyi da manzon Allah to sai baka lada amma karancin ka tunaman ka dai misali ai har gaba za ta ka samu amma me halal ne kaga nono ana sai da kasiya kasha halal ne kaga wannan ba maganar lada ko rahin lada bane wal makruh ko kuma makruhi ne abin da ke makaru shari'a ba ta so kai ba a so ka aikata shi a shari'a ko kuma ma haramun ne kadan cewa duk wanda ya shiga narkon zunubin da za a mar so duk hukunci abin nan ne guda biyar ɗaya daga cikin biyar na dole zama a cikin abin da za ka aikata na ibada to sai ka je ka yi ilimi ka san wannan in babu ilimin ka tambayi malaman ka na addini shine ce wa yas'alul ulama sai ka tambayi malamai to amma su wanne malamai za ka yi koyi da su a cikin ayyukanka na addini ya ce wa yaqtadiya bil muttabi'ina ko me bi sunnati nabiyina wa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alladhina yudilluna ala da'atillahi sune malaman da suke nuna wa mutane ku yi wa Allah da'a mana malamin Allah malamin sunna malamin rabbani shi ba karamar wasu yake irgawa ba ba labarin wasu shahunne zai baka ko wasu malamai ba a'a zai baka cewa kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah da'a wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kuma yana hana ku bin aikin shaytan shine aikin malami iya wannan abin shine aikin malami ba shi kamar da'a ba ba ka bi shi ba ba ka bi malamin shi ba ba ka bi waliyin shi ba ka bi Allah ka bi manzon Allah ka kibin shaytan ka kiyaye hanyar shaytan shine aikin malami gaba daya duniya to shine aikin malami rabbani duk wanda ba wannan aikin yake yi ba to ba rabbani za a ce masa ba ya zama kuma wani abu daban Allah shiryar da mu ina fata an gane yace to fi ko to baya halatta ka aikata shi hatta ta'rifu min ayi ismin huwa sai ka san shi wannan aikin menene matsayin sa a shari'a wajibi ne ko kuma halal ne ko makaruhi ne ko haramun ne ko duk sai ka sani kafin ka aikata shi wani wannan shine haƙi ne zakan duk wani fa musulmi fa duk abin fa da ta so fa a duniya in yanzu zai shafe ka zaka aikata shi to sai ka san hukuncin sa me hukuncin sa yaya manzon Allah yayi mun sha faɗa muna nanatawa duk wani abu da ka sani na rayuwa da yake samun dan adam manzon Allah yayi shi ko ba ka bane yayi aure an masa haihuwa an masa mutuwa yayi saye da sayarwa yayi zama da makota yayi yaki komai da kasance na rayuwa da dan adam zai bukaci yayi manzala yayi irin shi za ka in tashi yin abin ya same ka sai ka kai koyaya manzon Allah yayi kaza sallallahu alaihi wasallam wani ne wajibi akan kowa da kowa in aure za ka yi yaya manzon Allah yayi auren shi ko wani irin mata ya aura ko me yasa ya aure su sai ka san sirrin auren da manzon Allah duka yayi akan me yayi su don raɗin kansa yi ko don ya taimaki matan ko don da'awar musulunci duk aurensa hakan haka yi su babu sha'awa a cikin auren da manzo Allah ya yi tun duk matan da ya aura zawarawa ne fa na na ya aura karama tana yarinya karama ko ba shi tana santa ba Allah ne ce ya aure ta yace yar amini na yata Allah ta toka aure ta haga umarnin Allah yake ko ba haka bane so haga shi kai maka zai kallu wannan to an masa haihuwa akalla a bakwai to yayi sunan su ko ba hi bane yayi sunan su dole sai kaje ka koya kai ma me manzan Allah yayi an haifa masa jikoki yayin musu suna yayin karagun suna me yace game duk sai ka san wannan abu komai da zaka yi 24 hours ɗinka sai ka je ka koyo yaya manzan Allah yake yi ko kuma yaya yace ayi sallallahu alaihi wasallam in ka bi wannan hanyar to kai ne ahlus sunna kuma shine ana sa ran cewa mutum zai mutu akan sunna kuma zai tashi a tawagar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace yace ina ne yace fal halalu eh fal halalu na'kuduhu idan abun halal ne to sai mu karbe shi mu yi aiki da shi ko na ci ne sai mu ci na sha ne sai mu sha na tufafi ne sai mu saka manzala ba fa wani abu da bai magana akan sa ba yanzu ka duba wani bala'i da yake cin matasa a yanzu wanda bala'i ne gagarumi ko mutane ba su ma damu da sha'aninsa ba kaga yaro ɗayan musulmi gaba ɗaya zai shekara 20 25 zuwa ƙasa ɗin in ka tara samari 50 sai ka samu ko kuma ka ce goma to takwas daga cikinsu duk suna da wani aiki na banza a kansu askin da mazalla ya yi hani a kansa kuma shi suke yi ba haka samari suke ba yanzu sai haka suke kayansu to wani askin kuma da shi wanda ya yi a kansa da wanda yake yin askin a biya shi suna cikin zunubi da tsinuwa fa kuma da zai zo ya mutu wannan da aski a kansa da wannan askin haka ba za ta na haka bari ba ko kun mara aski kun yi a banza domin a kan me ya mutu na ba ta hanga ne ya sa ku gawa Allah samarinku mutum ya rufa kansa asiri mutuwa ba ta notice mutum ya yi aski na arna wani shi kansa a ran shi dama arna ya ji kwaikwaya domin su ne masu ko arnan masu ɗan iska mara tarbiya irin ɗan iskan arnan nan a duk wa'ancan su ne kwaikwaya yi har zuwa suke siyafa da kai gemu ba fa zai je siya abin yanzu mutum ya saye shi ko yaro mai shekara goma sai ya shafa kan sati zai gemu da saje sayan shi ake kuɗi mai yawa kwalba ce karama takar dubu hudu ko biyar ko fiye da kama yanzu karshen ta don a yi wannan abu ta ba ba ba wai ya yi don baji suna ba ne saboda koda da suna kake sha'awa in kai ka dawo shi ai ka yi bidiya kuma ka jira ya zo shi ne suna ɗin da yawa da yawa haka ne haka zo na ɗabi'a ce tambaya za ka yi haram ne mana haram ne ai wai tambaya ke wahala amfani da wannan mai mai fito da gashi don mutum ya yi saje ko ya yi gemu halal ne ko haramta haram ne kawai don me za ka yi Allah gaggawa ka jira ya zo mana gemu ko ba shi ba ne idan ya zo ka ce ka gyara shi ka mutunta shi haka manzo Allah ya ce amma kai da ka kirkiro shi karfi da yaji ya zo by force a ga wannan haram ne Allah bai saka ba manzo Allah bai ce kai ba ka bari sai ya zo haka ake so sai mutum ya kiyaye shi da haka duka wannan abun mai sai da wannan abun ma yana taimaka barna shi ma jira abin da Allah zai ma kuna ganewa mai shafawan shi ma haka bare mu yin wannan askin alqaza askin Allah ya hani a kansa ya hana mutane su yi shi ya ga wani da askin ce je ya aske shi ba kyau kar ya kare amma da shi da ake dabi'ar matasa kuma abin haushi iyayen su na gani ko ba su hana su ba to Allah ya sauye kaga in dan yaje mutu kafin ya daina kuma haka sai ka je ka zime zaka ce ubangiji hmm sabule wannan suna yi mana suna yi gashi nisa tai samarin yanzu kaga mutum dan musulmi ya ji ya sai wandan da ya kai 2500 amma wandan gaba ɗayan sa iya guyo ne ya fi haka ko 1500 shi wannan shi wannan abu na din la haula wala quwwata illa billah ko abin da baka bakin ciki mutumin karkara ya sha wahala yayi noma Allah ya bashi arziki kawai sai dai su wadannan irin kayayyaki saboda wauta saboda rashin ba'amar bayani ba ba a karantar da shi ba shi sa duk wanda yake zama shi yake da haƙi ya kai sa ayi ilimin addini bai ba ya shiga kwagun Allah wallahi haƙi ne ka aika malamai sai su karantar a kowanne gari yadda ake karatu a nan ko ina ana yin karatu wallahi wani bai taba ji cewa haram bane bare ya daina bai san maharam bane shi faraga bala'i yana cin masu hukunci kenan Allah ubangiji tsare imanin a gani a madadin ya ririta kudinsa ya tanada ya wani abu da zai amfanar da shi a rayuwarsa ya zo saka kansa a galayen shirme abin da in ka saka duk mai mutunci ba ganin ka da mutunci kaga mutum ya zo wani iri kawai typical arne da za a yi hatsarin mota da shi a wani layi ya mutu za a ɗauke shi arne ya sa wani wando rabin gwiwa ya sa wata riga amulet kuma mai tsada ce a hauka ya saka wata sarka a wuyansa ya yi aski na arna ko musulmi dan musulmi ne wani harfar ce yake bari zaka-zaka eh duk wannan haramun ne a musulunci duk wannan haramun ne sai da irin wannan kan ma haramun ne duk abin da Allah ya haramta a yi amfani da shi sai da shi haramun ne da ai dan ayamfa domin kai ka taimakawa barnar domin idan da baka kawo ba wani ba zai iya siya ba zai hakura dan wani bai da damar ya je wani gari ai so da haka wannan haramun ne mutum sai ya kiyaye ka gani to ce abin da yake halal ne sai muka dauke shi me aiki da shi yace wal haramu nastanibuhu abin kuma da yake haramun ne sai mu nisance shi haka manzo Allah dama ya faɗa duk abin da yake na hana ku yace fastanibu ku nisance shi duk abin da yana idan zaka yi aski kai aski bai daya a aske maka kanka zama bai daya wani guri bai fa wani guri tudu ko duhu ba ai bai daya shine askin sunna wannan shine musulunci amma a zo an tamɗa nan an bar nan an yi wani anan to da mai askin da kai duk kuna cikin tsinuwar ubangiji ko mutum ba zai samu arziki ba saboda saban Allah bala'i yake da za mutane shekararsa ya fi talatin yana askin ko bai samu arziki ba saboda saban Allah yake a komai da Allah ya hore ma kana yi to kai fa zakadan Allah ne a wannan aikin za ka yi kokarin saka addinin ka a ciki ka taimaki musulunci akan wannan abu a ganin kaje kasashen yanzu kamar kasar Saudiya su kwata-kwata haramun ne ka je a ma'aski a taɓa makanar ɗinka ban san yanzu ba mara da haka ne ba a taɓa in aka aske ma nan hikiyar ka ce gyara zaka ce maka la haram mamnu za ce maka mamnu sai da kai ka je kai kayanka a gida amma ofishin mai aski a maka a bai isa ba akwai cid yanzu a ci tare wurinsa da ya ga bala'in da bai taɓa gani ba yana danna masa tara ta masifa kuma sai ya biya duk jarin nashi a karya shan yawa so ba sa yi amma kan kaga za ka sai ka asa ka je ka sai kanka da kanka shikenan ka zauna su amma su a gurin su ba su saboda a kiyaye ne addini ko ina nake yace qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzala sallama ya faɗa cewa al-ithmu shi zunubi ma haka fi qalbi shine abin da yake ka kasa nitsuwa kasa kwantawa zuciyarka ya kaskaka samun nutsuwa ya ce wa karita a gaɗali alaihin nas kuma ba ka so mutane suka kana aikata abu ko yanzu mutum mai kima mai mutunci ai ba zai so a gan shi a wasu wuraren da suke ba na mutunci ba sai dan ta kama labudda mini wannan abu mutum mai mutunci ba zai ga yana ana aikata abu sai ga masu yin aikin sabo ma sun fi son gurin duhu ko za a ja ɗauko abin saɓan daga wata unguwa sai zo yana tafiya haika wata unguwa mai duhu sai zo zaune a wurin sai abin da zai yi yana jin tsoron idan mutane to wannan alamun zai bar abin da yin Allah ya eh sai je ya yi abin sa duka wannan alamun Allah ta nika zai bar abin ne domin da yana cikin sai wani ya zo ritsa shi wani mai wanda ya san yana cin kunyarsa to wani daga nan har abada ya bar abin amma ga mutum idansa tsage-tsage zai iya aikata komai a gaban kowa to wannan ka nemi tsari da shi don manzo Allah ya faɗa cewa daga cikin abin da mutane suka samu na maganganu tun daga annabawan farko har zuwa zamanin manzo Allah akwai wannan maganar shine idza lam tastahi fasna ma ita. duk wanda baya jin kunya to shine ke aikata abin da ya ga dama amma mai jin kunya abu da ba zai iya ba Allah ji kan bare barin mu ko suka ce kiji ma ai nan gwaye barbare ke kasan barbare akwai mutunta kai akwai muru'a akwai ɗabi'a ta daraja kai yace eh da daɗi amma kuma akwai kunya ai naka ba zai yi ba ko ba haka bane eh kiji ma yace amma nan gware akwai kunya ba haka ba za a yi wannan abin ba ya baya su mutuncin ya zube da mutuncin ya zai babbar bare gware ya mutu ma wani na daɗin da haka su yanzu ne abu ya zama wani abu daban amma a da mutum mai mutunci wallahi da bala'i ya cimma da kunya ya kaskanta to gware ya mutu saboda kare mutuncin kansa a ce shi wani dan gidan wani an gan shi abu kaza gware ya mutu haka rayuwa take tun mutane masu daraja masu kimanta kai to yin laraba suka ce wai wa man yahun yashalul hawanu alaihi duk wanda ya riga ya walakanta kansa to a masa walakanci ba wanda ba ba wani abu ne mai wahala kowa zai iya mara walakanci saboda bai daraja kansa ba bai kimanta kansa ba kullum ga shi a cikin wani dabi'u na taburus na rashin daraja ta haka ne walakanta shi ai amma mutum ne ya mutunta kansa yana kiyaye darajar kansa za ka kowa ma yana mutunta shi na fata kun gane yasa duk wanda zai zai zai zaka je mutuncin ke zube to a musulunci haram ne ka je gurin duk abin da idan ka yi ya zubda maka mutunci to haramun ne ka yi shi eh aka rike ba eh aka sai kare kwaci eh daɗin haka ne saboda fas da ya shiga ta mutunci to haka ne ai lokacin na 80s da buhari ke mulki shine ka ai zawo against indifference yaƙi da rashin ɗaya shine wannan abin a da kake fara haka kawai ganka cikin tafiya kwarfe kwarfe kama ka sai kai zo nan ko kan ganka ne kwarfe-kwarfe ga mutum mai daraja ya kai shekaru kaza amma gan ya saka idan wata yar tishir karama da wani wando irin wanda wanda kuke faɗaɗin nan ya saka da a wata lokacin ne yanzu walla dukkan masu za a yi sai tafi da kai gonar sarki a haɗa soja a bayanka ka wuli kana aiki in ka tashi tsaye a dace ka dole kana duƙe ka yi aiki in kuka za ka yi mami za ka yi kai ba abinci sai dai ka sha ruwa ga hinan a duro har a wuni gobe to tafi gida gobe ma ka kara za ka kara? ba za ka kara ba saboda kimanta kai ko wani daga cikin malamai yake ce mu karka yadda ka bar garin ba ka tafi wani gari bulaguro ko kasuwanci ka yi shiga marar mutum marar mutunci haka ce ya gaya mu muna karatu da shi malami na ne ya rasu Allah ya fi masa kuma na ga amfanin abin ba adadi shekaru da yawa ma lokacin ga mutum ba na abin nan bai baka ba shekarun ka ba sako ina ba zan saka hula jinna ta ka dan sa kanka da dawar gudu ba wai mai tsada bane amma dai ka ka iya dare sun din ko ka je ka sai ka je ka sai wani biro irin mai dan farin nan lokacin bai ci naira 50 ma kawai ka makala kai ma ga wannan ɗinka tun daga nan ni ba na rabuwa da glass a ido na ɗauki ɗan glass na ɗan ɗasa ɗas yau na shiga wata sai na hakimci kuma ce karka na yawan magana za a rena ka domin za ka faɗi hauka an kana magana amma an kai huru ba a san waye ke ba muna zuwa gun wani biyawa a ƙasar bauchi lokacin aka tsaye da mutane aka kiza ake alƙansa da dokoki da wasu bauchi wani ya faɗa masa wata magana aka yi ta masifa ina cikin mutane ki fitowa sai da kansu ta su biya sai zo ya leko sai ce mun alon guro barka dai sun ce masa sanar da aiki sun ce mar kalaba kawai da su magani sai dam nima na dam ya ce mun wannan mutum bai da kirki alon guro ya mun kaza mun kaza ya ita faɗin magana kai na barji kasan daga cewa da ke sa mutum ya nutsu yana magana ka yi shuru ka bari sai ya kai aya da kansa ya yi shuru sai ta masa da kyauta ba amma ka yi haƙuri kawai haka na faɗa sai cimin ku shiga mota kun ci albarkacin wannan da wani lokacin tuta ne wani ga ya ce wannan kayan to haka mai shiga da kake yi cimin karka taɓa yadda ka shiga ta mara mutunci domin duk wanda bai san ka bai na ganka mai rema kaskantar da kai zai amma ya ganka a cikin full me arewa ga adan arewa ka fito kamar haka kawai ba dole ya kai mai tsara fa yadin 500 ka iya wanka ka wanke shi ka san kala ka saka shi kenan ka fito full kawai kai sai kuma karka rabu da turare din da zaka yi a duniya malami na ne Allah masa rahama ya ban ilimi ba adadi Allah masa rahama Allah mar rahama yace koya ne ka saka a dukin shi a jikinka an sha ai irin wannan kana fitowa daga mota kai kadin ka zo ka tsaya ku tsaya ka sa ku wawaye sai ku yi ku tsaya sai ka tafi kadai kawai ga ka tafi tiriyan tiri kuma ka tafi da confidence ɗinka ka je gaban shi duk girman sa karka da wani shakku kawai ka tafi kai shi Allah ya barka da aiki yace maka sanni da gajiya yayin da yuga waye ku sai ganka ga kanan masha Allah kai dai ba kai rasu wannan waye ku sai kai magana kuma ta daraja wani abin da yake faruwa ya me faru kaza kaza kaza sun labai ayi afwa da kyauta ba amma a mana alfarma suka ga kuma daga karkai magana to bai san kewaye waye to shi ke Allah ya kiyaye amma a damar ku ne ta karka damu na gode a kai ga kai babban mutum a garinku za ka yi bulaguro ka saka wata ed t-shirt ka sa irin wancan wanda da kuke faɗa yanzu mai wannan hantsa ne shakiyancin da Allah ka fito gurin wani shugaban kasa wani ɗan sanda ba zai sa a rufe ka duka ba sai daga ɗan taburus na yi ka yi wani aski na rashin albarka ka fito kawai arne mara mutunci kawai me zai ce amma so duk mutumin da yake da kima yana kimanta kansa ne kuma wannan yara masu wannan abun suna ba kansu fa identity cewa su ba mutanen kirki bane kuma matsalar shi ne shi tarihi ba a manta shi ko daga wata ran ka zama wani babban malami ma karshen da ba yau dar zade ta ce kana da bude ta ce gafa wutan sa bare zamanin wannan masifar an rika turo tanka akan media kenan haka ai ba da liba ne su mutum yana mutunta kansa duk abin da yake zubda mutunci ne a cikin al'adarku da ɗabi'arku musulunci ya hana abin karfe shi mai hikima yake cewa ana barin abin da yake halal ne saboda ne kunya mana in ka yi abin zai zubda maka mutunci misali shan ruwa kana tsaye ka sha ruwa ai halal ne babu wani haramci a ciki ya halatta na fata an gane sama zika ga malamin ku limamin ku a tsohon masallaci ya ɗauki ruwa kawai gagagagaga ya za ka ji a ranka ya kyauta? ya kyauta ba amma ba harame ba za ka ji kawai ka sauƙe shi saboda iyaye a shekarun ba suna koya wa yaro komai na daraja da mutunci har ta wani abinci suna koya maka a lokacin har tun abinci za koya maka kuma za ga ya maka amfani don ka girma sai kun haɗu da manyan mutane da manyan malamai za ku ci abinci tare sai ka sha mamakin mutane wallahi ka gona ya ɗogo abinci ko ya rasa ma da ya saka bakinsa wallahi na sha gani ne dai sai ka sai ɗakan sama sai ya zazzaga ka gana tauna kamar ta kare ko ta buri babu nutsuwa a ciki sama su iyaye da suna koya maka duk wani abu da yake daraja ne yana da tunan kuta abinci sai a ce a zauna a sa tare guda ɗaya in kun fara girma kuma za ku ci da mai gidanku ne gaba ɗaya tare hatta zaman cin abincin sai an koya maka ko ta ce kai zama musulunci shine kai kamar haka ka harɗe ka nutsu saboda ne ana nuna maka tarbiyya ne da mutunta kanka nan gaba kuma abin da zai same ka tara to shi yasa duk abin da yake na da mutunci ne zai ja maka kaskanci zai ja maka rushewar tarihin zuri'arka ko iyayenka a zage su to kar ka yi a matsayin ka ne mai hankali domin iyaye suna da wani alfarma a kundin su da yanzu abin da ka kana yaro karami ya ce wa me za ce za ce dan gidan waye dan gidan wane ne to idan kai abin mai kyau ce haba ni kuma haba na san sai su da ma ɗan nan ai wannan ai dangin albarka ne wannan ai dangin kaza ne ai in kuma kai abu na aka san babanka mutum ya ga ta a albasa ba sai harin ruwa ba kash dan mutane masu kirki amma kuma shi haga yayi wani abu wani abin da ya daɗi ba to ga daɗin abin kai za a zaga yanzu ba iyayen ba domin su an san mutanen kirki to kuma da gobe kuma zaka ga kai ne uba in aka tayi ne mai kana ce yar gidan waye ko ba kana ce ba yar gidan waye ai yar gidan wane ce a ai kuma mutumin sheke ne wannan ko ba shi bane na ba ku labari wutar ba kumanta ba ya zo ce babansa baba ina son wata yarinya yar gidan wane wane wane wane ni abokina na sai sosai abokina ne sosai sosai yar gidan wane kaza kaza kaza kaza kaza baban sai ce kana nufin wane suna kaza kaza yar gidan wancan kaza da wani sai to wannan in dai ta yi halin mamarta to ya samu mata baban shi ne ba da shaida tun kan ya neme ta saboda ya san zuri'ar kuma haka aka yi to kaga kai ma ka zamo haka in aka ce yarka ce ko ɗanka ne yake neman yar aure ka zance a dan gidan wani to wani ai gida ne wani ai mutanen kirki ne kaga ana murna da cewa za a haɗa zuri'a da kai amma kana mutum banza fa gaki to kuma da ke yanzu ba mai san ki digirin ne dan gidan wani ko ba ka ce ba Allah ubangiji ana yi su shema ana yi tarihi ai ba a manta ai mutane ba sa manta ba saboda wani sun da kake abin ai sa'an ka ne shi ba zai manta abin da kai ba ai Allah kiyaye eh ina ne yace hala tajidu da ina ne tajidu nafsuka la tadminu zaka ji cewa zuciyarka ta kilamun cewa wannan abun kwata-kwata baka rutsuwa da shi ko da mutane sun nuna cewa su abun su ya dade ne amma zaka ji kai dai ranka bai nutsu da shi ba to wannan abun haramun ne abun abun ba dade bane domin Allah ya tsara zuciya akan abubuwa masu kyau na alkhairi abin da ke daidai duk zuciya take wankakkiya mara matsaloli zaga duk abin da Allah ka na shari'a tana karɓar abin daidai tun kafin a turo manzo Allah matsayin annabi akwai mutane da yawa da ba sa shan giya a kasar Makka ba sa yin zina ba sa yin sata ba sa cin mushi ba sa bautar gunki saboda sun san ba daidai bane a lafiyayyen hankali ko ba su da nassi ba su da magana ta aya ko hadisi a lokacin babu amma hankalin sai nuna musu cewa duk wannan ba daidai bane to ba sa yi da aka da manzala zo ce annabi ne kawai suka shiga nan suka bi shi to hago ne shine lafiyar zuciya Allah ba mu insha Allah yace wa adamul idminal nafsika lahu dalilun ala annahu fihi shubhatun yace ai daga cikin abun in ranka bai nitsu da abu ba irin yadda da ranka yayin abun ya karbe shi a matsayin mai kyau to yana nuna maka cewa lalle wannan abun akwai shubha a cikin sa domin abu ne mai kyau zaka ji ba wani komai akai hankalinka a kwanta zaka yi kayanka ba wani damuwa akai ina fata an gane baka jin cewa ko baka so aga kana yi baka jin kunyar komai kuma lafiya domin halal kake aikatawa ko ba mai aiwata kamar dan kai abu saboda dama abu ne da yake da daini kuma musulunci an ganka zaka je makarantar addini kana jin cewa kai aibi zaka tafi gona kana jin kunya aga ka tafi gona zaka je kasuwancinka ko gurin aikinka duk baka jin cewa aga kana yi ba ka ji wani dama saboda aiki ne na halal kake yi ba na saɓan Allah ba ya ce fa'ale ka tattaro kahu to duk abin da ka ji a ranka ba ka nutsuwa da shi to ka bar shi ya ce wal halalu ma shahidta alaihi wa halafta alaihi ya to shi fa halal dai shine abin da kai ka ba da tabbaci ka shaida cewa halal ne kuma har za ka iya rantsuwa akan cewa hal annahu halalu ya ce a yadda ma'anarta ilaihi ka samu nutsuwa da shi ba ka kwakwanto da shi wala yi sayu duka shakkun fihi ba ka shakkun kome game da shi ina fata an gane ka samu kuɗi ka je ka auna abinci an dafa ana cin abinci ka fita ƙofar gida kowa zo ce za ka ji wani shakku a kanka babu shakku a ciki amma mutum je ya je ɗebo wani abin fa wani bala'i da ci mutane yanzu ka ga mutum mai mutunci kana tsammanin mai hankali ne kana tsammanin mutumin kirki ne sai ka gan ya kunsa wani ba bakinsa wani bala'i wai gum wani abin bala'i ne fa haram ne fa kai tsaye wannan abin haramun ne saboda ka kalli din mai shan abin ba zai shekara lafiya da bi isa ba wallahi za ka yana lalacewa yana tsomarewa kamar wani kudin guzuri yana shiga jinyoyi saboda asalin kwaya ce abin sai wace amma ta bugarwa ce ba za ka ta ku ba su da washi ma to ana nasa da shi kuma gudare da yawa suna saidawa kuma suna saka haka mutum ya shuru yana wani mulmulmul da bakinsa in kasanci da kan wadda aka sha shekarun jahiliya ta duk layinsu ɗaya ne ake duk layi ɗaya ne duk taba kake sha kuma maye ne kaga mutum ya zumbar wakil tsar da yawo za ga nan da nan ya fara yin baki nan da nan ya fara lalacewa yana ta gama da jinyoyi marasa adadi komai ba tana kashewa ba bala'i ce ba mun taɓa yi da wani tsohon mashayi ne Allah shirye shi ya ce mu duk wata ƙwaya da ƙasa ne ba da ya sha ba ya ce da ya je samu wannan aka ce maganin basir ne ya je siya shi da gaske siya maganin basir ya ce da ya sa a bakinsa ta ɗanyi wasu mintuna sai ta fara ba shi wani reaction wasu alamomi na wani abu da ya taɓa ji a cikin kayan mayan da ya sha a shekarun baya ya ce sai tofar da ita da yake Allah masa basira sosai sai je zauna ya rinka tunani to wace kalar kwaya ce ta bashi wannan abin da yake shan kwaya da yake mai ilimi ne ya zarra Allah zarbe da wannan musifar daga ba kuma Allah ya yi masa sai gano wata kwaya ya faɗa min sunanta ma na manta ne da na faɗa duk kun sani yace min wallahi ba wani bambanci domin sai sha ya sha rabi a lokacin da ya sha ya ya samu kansa a cikin wani bala'i na bacin rai da rashin jin tsoron kowa da baya so koya masa magana da ya sha waccan kwayar a lokacin ya to da samcin irin abin da ya ride sa wannan abin a bakinsa da 'yan sakansa ko bai ce wallahi ya fi sati kafin ya dawo normal ɗinsa ya ce musamman ka shi bai nemi aya ko hadisi ba ya ba kansa ya ƙini tabbas kawai haram ce ma saboda ga abin da ta masa kuma dama ya san ƙwayoyi kuma ka kalla jin masu shaɗin za ka mutum ya lalace za ka mutum lafiya sakalau kamar hakan da kake ba eh yana yana yawa ada yawa ya kunsa ta abaki to ne ka kare mar kallo da kwanaki daga san hidi zaga ya rame yanzu ka ji ko zaga mutun yana ramewa yana lalacewa zai zama kullum bakin a zumbure eh so na abin sai da ita fa haramun ne kuma shanta ma haramun ne ko mutane da su mai da sana'a a yanzu amma daɗi shi ubangiji da yake mai adalci duk wanda ya kama layin da yake na banza ne zaga Allah ya cire albarka a rayuwarsa kuna gane ba ma maganar fa wannan gumudin ba fa hatta ta ba sigari ka je kai nazari dole ka taba ji an cima tabako ka dubi rayuwarsa ka ga ya gama rayuwa duk abin da Allah ya haramta inda mutum zai ta'amali da shi to sai shiga cikin tsinuwa da fashin ubangiji ba zai albarka ba to bare kuma wayannan kayan ka duba takuwa sa dinnan duk wanda suka ta gashuwa da masu yin ta a yau suna ina ya suka gama ya suka yi ka je ka bi tarihin ka gani ai duk an san su ai to kaga ya suka yi rayuwarsu to me yasa saboda suna abin da Allah baya so za ka yi ta ma wannan gumɗin da kake ji shanta haram ne sai da ita haramun ne duk wani nau'in taimaka akan harkar ta haramun ne saboda tana cutar dan adam a lafiyarsa da kuma hankalinsa kaga mutumin da ka san yana yin komai yanda ya dawo ba iya yin komai ya daina zuwa kasuwarsa saboda hanta fa sai zauna a gida a sati bai fito ba hmm sai malamai kala biyu na ƙasa Hausa shi yanzu agun ba washe boka ma malami yake ce masa saboda ba bambancewa ko ba shi bane su kuma mu a gurmun ka zo makaranta aka ce malami shine wanda yake yin bayani abu Allah yake hana abu shedan shine kai malami wanda ba malam ba su mu a gurin makarantar manzon Allah ba sunan shi malami ba me Allah ribe ce mar malami ba saboda kan ba za mu ce masa malami ba idan ka faɗo suna ka gaya masa ko ka ce masa boka ko ka ce masa kaza duk abin da ka ga ya dace maka shi amma dai duk asalin malami aikin sa guda biyu ne zuwa uku kayi umarni abu Allah kuma ka karantar da mutane kayi umarni abu manzon Allah kana karantar da sunnarsa kayi umarni a daina bin shedan a kiyaye hanyar shedan shine aikin malami kai babu wani abu da wuce wannan ko ba ronka da sadakar mutane na ronka da sadakarsa ka je kai maka yi nomanka ka yi kiwonka kai maka ba da sadaka ba mun karanta manzan Allah ba za ta fi yakin badar hukumanta aka ce ya manzan Allah wannan raƙumin mu uku za mu na hawa to mun yafe maka na hawa ya ce a'a dole mu yi kama kama ka hau ka je guri kaza ka sauka ni ma na hau in sauka ai ba lada ka fi ni so ba kuma ba ƙarfi ka fi ni ba wannan me zaka ce kai malami ne ka ce dai ai tabaka sadaka kai ba kai sadaka ba ba ba ba san da mutum kai ma kai duk aikin alheri ai da kai in kai sai ka samu nurun ala nurun yawa to haka kowa yake fata ya samu Allah ya samu dace yace ina miki yace ai ko hatta innaka ta halifu alaihi annahu halalun yace duk abin da yake fa halal ne zaka ji a ranka baka da shakku ko kadan yanzu waye zai shakku akan cewa in ka ci abinci halal kai ba ka shakkun haka ka da kai halal ne ga ana sai da abu kaza ka je ka siya ka ci abincinka ko ka siya ka yi sadaka da shi ko ka siya wani ko ka ba wani kyautar kuɗi duk wani kai halakka aikata za ka zara ka samu nutsuwa ma ko wani ya ce shi a duniya abin da ya fi so ya yi kyauta haka ya ce ya ce mun shi idan bai kyauta buje shi kamar bai da lafiya da haka yana so ya kyauta a duniya yana so Allah ba shi arziki tan kyauta ba ji ba gani shi haka yana ɗabi'arsa to haka me yana jin daɗi da yayi saboda shine asalin ma ibada domin da ka ba shi abu ya karba ai ya kamata ka gode masa saboda ya ma da kullahi yana ne fa amma haka mu kuma yanzu wanda ya bamu shi muka fi so idan aka masa sallama mutum biyu daya ya kama ka zakka dubu goma daya ya zo maka da Allah ka taimaka ba abinci a gidansa ba ka fi so to haka in ka fi son mai kawowa to imaninka akwai koshin ma wanda ya zo karɓar nan shi ne kamata ka ji daɗi dan abu za ka ce ya ce wanda ba zan manta su ba a duniya suke da ƙiba ko ba zan iya biyan su ba shine mutumin da yake cikin matsala sai ya tuno ni ya zo kamun complain kuma sai na bashi ya ce wannan ya mun abin da ba zan manta ba a duniya saboda ya shiga damuwa ya ga cewa ni ne zan mara hanyar fita a damuwa kuma sai zo faɗa mun kuma sai na bashi abin Allah ya hore mu ya to wannan ya taimaken a duniya domin ya ma aiki zaka je ka samu aina a lahira amma yanzu kudin mai gazo ko sai sa muke shin bakar wahala ai kuma kai ta jin kana ta kwaɗayin mai kudi kuma kudin zai baka ba mu gwara mu nan ma alhamdulillah da sauki amma kai su da abin ba da difa ga ga nake mai ana so ana sun kwa mai kudi ba a bashi hannu wai saboda mai kudi ne ko ya yi kanu sai ai haka wai ba za a gasa da shi ko ba kudin zai baka ba la haula wala quwwata illa ya ce li annahu bayyinun saboda ta halal tana bayyane kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah ya faɗa al halalu bayyinun zalika da ita fa halal tana bayyana Allah ya riga ya bayyana ta qawluhu wa kadhalika al haramu da malika to ita ma haram ay al haramu aidan bayyinun yace ta ma haram tana bayyane mimma nassa alaihi tahrimuhu ga dukkan abin da aka aka samu nassi ya ce abu kaza haramun ne cin mushi haramun ne baka bane shan kayan maye kowane irin nau'i har gum haramun ne duk wannan nasu kana da baka da wani baka ma da bukatar ka shawo ka wahala domin haramun ne kada duk abin da yake haramun ne ka san kawai haramun ne ka ci mushi haramun ne naman alade haramun ne kayan maye haramun ne zina haramun ne sa duk wannan kowa san haramun ne kaga duk waɗannan ba kai ba su ko ba mai yin abun ba kai Allah yake cewa idan karuwa ta baka kyautar kuɗi ko ta baka kuɗi haramun ne domin ta kudin take ce ta kanta haramun ne dan ana ba ta kudin ne saboda karuwancinta so idan kai ta baka kudin kyauta haram ne ka gaba indi karuwaci ka san karuwace ba ta da aiki a duniya karuwanci da shine aikin ta so haram ta ba kudi ka karba haram ne yine maharul bagi haram ne ko mutumin da yake boka ne an san matsafi ne irin masu gari rigar malaman nan na zamani suna sufancin ƙarya ya tara ana ta tsafa tsafi yana bakan sa sunan sufi da alkebba da rawani da katon masallaci da gwalagwalai da motoci ba suna nan da yawa ba amma matsafi ne kowa san tsafi yake in ya baka ta kuɗi haram ne ka karba haram ne ka karba samanul kalb haram a sai da kare a baka kuɗin haram to kuɗin jaki fa haram ya tara mota ya lauda jaki zuwa obolo an sayar an ka kuɗi haram da ke ci in yawa kuɗi ka ce a lalala ba na karba in ka san hanyar samun kuɗin mutum haram ce tsagwaron ta zalla to haram ne ya ba kuɗi ka karba wanda suka yi magana kai shine mutumin da ke da hanyoyi guda biyu ɗaya hanyar halal ce ɗaya hanyar kuma haram ne to sai ba ka kyauta da ba ta an gane idan kai ba malami ba ne kai awamun nasu ne 'yan gama gari to za ka yi karɓa ka ɗauka cewa ɓangaren halattun ya baka amma idan kai malami ne an san ka malamin addini ne to haram ne ka karɓa lokacin ma sai ka ce masa baka su malam me yasa ya haiku aliza ya kula na ku ne guda biyu ne akwai zen akwai mtn domin muna kiyayewa mu kuma wayar mu kawai sim ɗaya ne ko ba ta karɓa wani sim sai irin sim ɗin nata sai ka bar abin a haka ne kake nufi da ka same ni a gida shi kenan ko ba hikirin ba so hannun shi ne suna yawwa amma zai kawo malam kana da passport ka je kifa za mu tafi umara sai ga mana fara karkarwa za ka shi umara kuma ya san mutum haram yake ci to wace masu kaji umara in allah ya baka kuɗi bai kana ka je umara fa da Allah ya so ka je sai ba kuɗin zuwa shikenan kawai ko kuma ya sa wani mai halal din ya biya maka tafi shikenan ya halalta ko zuwa haji sama yanzu garkarwa suke ko ai za a tafi maka ai an aiko maka mota wannan fa mota ce wa aiko ai wani ne ta misa aiko mota kyauta ce aka ce a a a je a ce mar mun gode kuɗin motar mu a je a a siyar in ana sallah da a zo a yi sola a masallacin kofar hallu ba shikenan ba mota na zaka tafi da tafi na gaba ga mota yanzu ka haɗu da aiki aiki man za ka rinka sha to lalle ne ka ita to kaza likal haramu ita ma haram tana bayyane yace ka ko kalmaita kamar mushi wal khamri kamar kayan maye duk kayan maye ba wai sai giya ba fa ina ka ce alhamru manzala da yake sarkin hikima ne kai ce kullum ma kamar al'akal duk abin da yake sa hankali ya gushe ya juya tunani ya canju da nake ku labarin wancan da muke da shi din wani da ya sha kayan abubuwan da ba su da kyau yace min idan ya sha wani nau'in wata kwayar da mutum ya sha zai ji ne a duniya kauran sa bace yake ba zai dariya ba ko ba zai dariyar ba kuma abu kadan kawai shi zai fada haka wani ayat ya tura mu tunanin sa ai to haka zama haramun ba sai ya bugo fa duk abin da zamu tin zai amfani da shi canja mar ɗabi'arsa ta gaske ya koma wata da ba ita ba ko ji baya jin tsoron kowa ko kuma ya ji baya jin kunyar kowa ko kuma ya ji kowa kaskantacce ne sai shi ana cewa abin wai sarki wai sarauta suna haya samari su ma sai wai shi sarki ne ka ji ƙarya fa talaka ɗan talaka su wani duka haramun su duk wani abu nau'i na kane ka juya hankali ba wai sai an bugu ana tambele ba saboda a yanzu zamani ya zo ba a shan ma abin ai tambele sai dai a canza ɗabi'a kawai ko kaga mutum na yawan fara'a yawan dariya kawai dan abu kada kirkir dariya to ashe ba ku sani ba kwaya yake afa to duka wannan haramun ne shine alham duk abin da ke canza ɗabi'arka daga gaske ta koma ba gaske ba ta koma ba ainihin ka ba to haramun ne dan inda ka sha wannan abin a matsayin dan ka samu wannan dan abin yace wala hamal kindiri ko naman alade yace hadha haramun bayyinun duk wannan suna nan haramun ne kuma Allah ya riga bayyana su li anna Allah haramahu saboda Allah ya riga ya haramta su na ba ta an gane to haga a karatunmu ne in ka takaita shi gaba ɗaya shi ne dole sai ka nemi ilimin addini kenan haga waɗannan halal ɗin kowa ya san su haram ɗin nan ma da muka ambata kowa ya san su to akwai abin da shi kuma ba halal bane ba haram bane kai tsaye ba faɗa ba amma mai ilimi shi ya san matsayinsa to kuma kai dole sai ka amfani da shi haga dole sai ka je kai karatu kenan ko kuma kai alaka da malamai na addini in aka ce malamai kullum kana jaran kasa fa sai malamai ne sunna fa shine mai ahlali fa ya kawo fa yace malamai masu bin sunnar manzon Allah masu umarnin abu sunnar manzon Allah ba malamai yan bid'a ba ba masu bada falaloli ba ba mai bada tarihi da surutai na tatsuniyoyi ba ba irin su fa malaman Allah masu cewa ku bi Allah ku bi manzon Allah me zame yasa me ka mutuwa aka maka to manzon Allah ma an mara rashe rashe da rayuwarsa ba haka bane matarsa masoyiyarsa wanda yafi kauna a duniya a cikin matan duniya duka ita yafi kauna na Khadija ko ta rasu to yayi da ta rasu saka zai karanta ka ji me yayi kai ma ka maka da suwa sai ka je ka aka irin wannan abu ina fata an gane ƴaƴansa da ransa sun rasu yayi sallallahu alaihi wasallama kai ma ka maka da suwa sai ka je ka aka irin wannan abu shine sunnar manzon Allah fa yana da ƴaƴa mata ya aurar da su ƴaƴansa mata guda nawa guda hudu din mun faɗa ko ya aurar da su to yayi musu auren kai ma zaka yayin ka aure sai ka je ka dubo yaya manzon Allah ya aurar da ƴaƴansa sai ka je ka kwatanto sai ka duka dabbaka dan kai ma ka samu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mata yayi rayuwa da mata 11 sallallahu alaihi wasallama to yayi zama da su ko dole ka je ka sani saboda kai ma ka san ya zaka zauna da matarka ina fata an gane da zai zo ƙarshen abin da ya faɗa a rayuwarsa kafin ya rasu ya ce mutane mai assala assala assala ku kiyaye sallah ku san ilimin sallah kuna yin sallah ku damu da sallah ko sai ta kuma mai ya ce kuma yana muku wasici da mata istausu bin nisa ya khaira matanku ‘ya'yanku mata ‘yan uwanku mata ku tausaya musu ku jiƙansu ku yi haƙuri da abubuwansu manzan Allah annabin gaske kenan shine yancin mata fa zai bar duniya abin da ke faɗa mutane musulmi fa ku riƙe haƙoƙin mata ku kula da sha'anin su matarka ƴaƴanka mata daban suke da ɗanka namiji ƙannanka mata daban da ƙannanka namiji ko ba haka bane suna da rauni suna da samun tsangwama to kana tayo taimaka musu kana jikan su kana musu flashing time to time kana da pressure din su karka ce ke ba kina da miji ba a da baka da wannan sha'anin rabu da ita taimaka mata haka addinin musulunci kenan ko wai ka je ka koyi yayi me yace ayi manzala yayi mu'amala da mutane yayi mu'amala dole ka je ka koya ina ba ta an gane yayi hukunci akan kaza diya kaza ya faru me manzon Allah ya ce za a yi duk sai ka je ka koya kai ma sai kana tabbakawa in baka da ilimin sai ka tambayi malamin sunna sai maka jawabi Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika wa alaikumus salam na'am dies wani irin dais mutum ya sa kansa dais baki don ya ƙara baki ba kyau namiji ba kyau yi an hana ka bar gashin kan da Allah ya bar shi akwai mayukan da ake sai da su su suna mai da gashi asalinsa ne ka gane to babu laifi namiji dan ya ya shafa gashinsa amma kuma sai ka kalla a ɗabi'ar mu da muru'ar mu da al'adar mu ta nan ƙasar menene muke yi na mutunci game da gashin mu haga daban yake da abin da laraba na su shi ba larabe gashi abu ne mai daraja mai kima a gurinsa yana mutunta gashinsa yana gyara gashinsa yana kaza da gashinsa to amma mu ɗabi'ar mu ta wasu fulani fa yanzu ka zo ka ga a batan kwatan haram ne fa malu ba ai malu ai musulunci ya hana malu ai ka ji amma malu haka kan dalman dal sai dan akwai dalili na shari'a sai dai ka je kai aski kamar haka ka rage dan gashi amma amma suwal din nan wanda aikin kawaris ne sifar ma kawaris ne wannan manzo Allah ya hana sai dan ka tafi aikin haji ko umara shi kuma an fi so kai wannan haka shari'a kenan amma kana garin ku haka kawai kullun ka kira wannan ka ci amma malu babu sai dai amma sai sai sai dai misali ka zo ka yi mai sunan shi sanko ya zo maka nan to wai bulwa bule fitan aka dan aske nan gaba daya wannan babu ne sankon ba akwai na sani so sai ma akwai in kana da shi amma sai kana yaro ai in ka tsofo ta riga zai fito bayan ka koma ka saki amma kana yaro akwai magana da ka shafa sankon ya mai mutu yana mutuwa so shine so dais da kake magana a kansa haka kawai ka je ka sayi bakin dayal ka kashe kudin ka ta saka gashin ka wannan ba daidai bane a musulunci gashin ka da Allah ya ma ka wanke shi ka taje shi wannan ya halatta kana saurayi zaka iya barin su ma daidai misali wanda bata zubda maka mutunci ba a dabi'unku a dabi'unku na gashuwa da dabi'unku na garin nan dan ka bar gashi da gargado ba a ganin cewa kai ba mutumin kirki bane so wannan babu laifi sai ka wanke gashin ka ka taje shi wannan ya halatta amma ka siyo dayis ka rinka sakawa wannan bai halatta ba in kuma ya farfari abinda manzo Allah ya ce shine sai ku canja gemu ta hanyar saka masa lalle yayi ja ba yayi baki ba in yayi fari kuma da shi baki kuma kai ka ta haramu sai da ka bar shi a matsayin ja ana sawa gashi baki ne in za a tafi jihadin musulunci kuma ka sa a duk gashi matasan sojojin musuluncin gwaraza ne amma kuma duk gashin su fari sol to haka za a ga cewa kaman su arha ne to ka saba wa yahudawa ke ina fata an gane so wannan shi ne haka musulunci ya kawo idan ya yi baki in ya yi fari gaba daya to ka sa jan shi ne sunna amma ya yi baki baki fari fari kamar kayan kawo ka taje ka sa masa zaitun ai matsala da muke samu ba mu san abincin gahe mu mutanen afirka saboda yunwa muke ji akwai yunwa wanda gahe za ka tuno abinci kai ma ka ƙoshi ne to allah wallahi ga ba ka koshi ba amma kan samu zai tun da kana shafa gashin ka tun asali to ba zai zama yana kakkarewa ba kuma zai rinka yin baki shi karan kansa ba zai ko farin ya gana da abun nan yana shining kuma yayi laushi zai tun kenan saboda mai ne mai daraja amma zai tun da kyau din kwalbasa ta kawai dubu uku ba ga ba zai je siya ba sai ya yi mala'u ba so shi ne to shi ne to wannan dai babu laifi akan wannan wa alaikum salam wasallam eh sun tara shi a baya ba eh yana da suma zalla da suma mata shi mata halitta ce ai ba kuma shamfo yake mata ba saboda suka ce likitoci sun faɗi cewa sawa gashi relaxer wannan mara relaxer ɗin yana kashe ido ka gane kuma yana kakkare gashi mace kanta tana saka relaxer a gashi tana dafa gashin da ke a asali ai za ga dafa gashin ya ja shi ya yi tsawo ba soyin sa yau da gobe yana kashe fatar ido domin yana shiga cikin kai ne ya duk inda gashi ke kasansa kofa ce so likitance ma yana jawo matsaloli na ido da kuma yana zagon lokaci har na saka kuraje a gashin kansa so amma idan Allah yi ka gashin ka kai balarabe ne dama kana da suma kamar ta babu laifi amma kai a nan kasar mutum mai mutunci a nan kasar ba za a gan shi ya shamfo da gashin sa ba me za a ce masa dan daudu so haga fatawa tana canzuwa daga guri zuwa guri abinda za a kasar larabawa halal ne in ka zo kanan zai zama haram ma saboda asalin abin ba wai nasi ake da shi akan halaccinsa ba dama istihadi ne na malamai suke tafi a kansa kuma suka ce su malamai duk abin da yake urfin mutane ne kuma shari'a bata hana ba to babu laifi a cigaba da yinsa amma mun za urfinmu da muke kasar hausa fulani gaba ɗaya rutun najeriya baka taba ji cewa mutum ya tara gashi yana shamfo ba kuma namiji siffar suwaye kuma zalla ya tsinuwa akan mai kwaikwayar adam mata to ga mu idan mutum ya irin wannan anan zaka ce masa ya zama mai mukhannis dan daudu kuma zai shiga cikin tsinuwa da hadisin cin ya hayi akan sa ina ba ta an gane amma kana da gashin ka kamar da Allah ya yi ka ko kana wanke shi kana taje shi a shekarun da can can ba samari ba sun yi cin yi abun nan tara gashi ba amma ba shampo suke masa ba kawai za a taje gashin ne ana wanke shi kullum a taje so irin wannan kabari dan kai aran ka saka hular kuma akai ka fito da mutuncinka duk wanda kai shekara 25 zuwa sama kasar Hausa to mutuncin shi na ganshi ya saka hula ba haka bane da hularsa da shigarsa ta mutunci ya kimanta kansa dan kada kaskantar da kansa da zuri'arsa saboda man yahun yashalul hawanu alai ina fata kana ganewa zaka yin wannan shimfan da suke na farko abu biyu ne zaka din masu galibi yan faira ne ka gane kuma suna yi ne da niyyar cewa suna kwaikwayar wani da ba su bai gaya maka ba kai amma sai su fake da maganar manzon Allah sai su kama maka wannan maganar domin dukkan aikin faira galibi suna tafiya kan mai fake da anoba duk wanda yake harkar faira za ka ba manzan Allah ke darajawa ba shehunsa yake mutuntawa za ka ya fi ƙaunar shehunsa sama da kowa ina ba ta an gane amma da wahala ga mutumin da yake ɗalibin ilimi a kan sunna kuma ya irin wannan ɗabi'ar babu ba zai yi ba baya yin haka a yanzu ba larabin na game da kai bayan kun gasa zai rungume ka mu anan zami ɗabi'ar mutum a gato ta tun da ba wai wajibi ba ne dama ya haka babu laifi a ci amma su agunsa mutunci ne shi ne ka yi baƙo ma bayan kayi rungume shi ɗin kasan baci nan ɗin sa da nan ɗin shi in babba ne mai ƙiyama haka kasan baci har goshinsa ta ce saboda su mutunta mutum wani harka ya sun baci jemun ɗan uwansa saboda su dama muru abin al'adar su ne haka ko za ga mutum ko gida zo da matansa da 'ya'yan ya zo su duka su masa a rungumi juna wadda ɗabi'a su ne mu fa anan ba namu ba ne mu muna faɗar mu nan to tun da ba dole ba ne yinsa sai kai abin da kai ka gada na kuma bai zubda mutuncinku ba in ku ga muku yi sallama da juna a mutunta juna ko san da zuwa a mutunta a girma shi kenan mutane da ba tsarin manzo Allah ba shi ma zai tafi kan wannan hadisin to haka manzo Allah ya gama da duk abu na matsalolin rayuwa sai dai in kai ne baka sani ba to wannan shine Allah ya samu dace Allah ganar da mu za mu tashi a tsawancin sati kenan ko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah